ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaddar Allah cikin hukuncinsa za mu ɗora cikin karatunmu da muke a littafin akhbarul musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq al-Mishawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a mai sunan Khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu masallacin da yake na unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 29 ga watan Zulhijja shekarun hijira ya kama 1447 wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyar ga watan Jun miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin kurakuran da ake tafkawa wajen wasu ayyuka a cikin tahiya mun karanta kuskure na farko da malam ya kawo kuskuren irin zaman da wasu suke yi lokacin tafiya alhalin zaman tafiya yana da sufa kala biyu ne ko dai zaman iftirashi wanda ake yi a zaman tafiyar farko ko zaman tawarraki wanda ake a zaman tafiya ta ƙarshe mun yi wannan karatu ya gabata wani zama ba wannan ba a tafiya to kuskure ne a cikin sallah kuskure na biyu wanda za mu tashi a kai yau al'inkaru alaman yin habiku isbi a hukun salati wato inkari a wanda yake kada yatsarsa a cikin sallah kada yatsa a cikin sallah yana daga sunna a cikin tahiya idan ka ga mutum yana kasa yatsa ka ce ya daina ka yi kuskure kai ne mai kuskure in ka zama ya kada yatsa ka kalle shi a matsayin mai kuskure kai ne mai kuskure domin kada yatsa sunna ne malami ya ce yunkiru kasirun min awamil musalli da yawa daga cikin gama garin masallata suna inkari alaman yuharriku isbi'ahu fi tashahudihi akan wanda yake kada yatsa a cikin tahiyyarsa bal inna minhum man yaqulu bi butlan salati man yuhadithu isbi'ahu daga cikin gama garin masallata ma akwai wanda yake cewa sallar mai kada yatsa a cikin sallah ta baci wal haqqu alladhi nuridu an nubayyinahu mala yace haqqi wato gaskiya da muke son mu fayyace ta anan fillah fillah wa nuzhiruhu mu bayyana ta هو أن تحريك الإصبع في التشهد ليس بدعا من القول شيني kada ya sa a cikin tahiya a sallah laisa bid'an min alqawli ba sabon zance bane na bid'a wa innama sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama ai wannan batu ya tabbata daga ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi kamar yadda ya zo an wa'i ibn hujr radiyallahu anhu daga sahabin nan wa'il ibn hujr radiyallahu ta'ala anhu warda qala yace la anzuranna ila rasul sallama kayfa yusalli yace na lashi takwabin zan sa ido zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don naga yadda yake sallah fa nazartu ilayhi sai ku na sa ido na kalle shi cikin abin da ya faru sun maka'ada sai ya zauna wato an yanke bayanin kun ga malam ya yi dash dash dash ma'ana akwai bayanin da aka yanke sun maka'ada sannan ya zauna nan ma a sahabin ya yi wani bayani sun marafa a isbi'ahu sannan sai mahaifi ya daga yatsarsa wa ra'aytuhu yuharrikuha sai na ga yana kaɗa ta ya da'u biha yana addu'a da ita. Wa an abi bakar radiyallahu anhu aka yazo daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kala yace kala Rasulullah sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tahriqul isba' fi tashahhudi mawza'atun lishaytan kada yatsa a cikin tahiya firgitarwa ne ga shaytan فهذا حديث صحيح صريح wannan hadisi ne ingantacce kuma gashi nan a fili fi tahrifil isba inda tashahhud wajen bayanin sunnar kada yatsa a cikin tahiya wa yufidu anna istimrariyat at-taharruk anna istimrariyat at-tahrik yakunu ila ila salam kuma hadisin yana fa'idantar da cewa ci gaba ko ɗorewar kada yatsa ya kuma filas salam yana kasancewa har zuwa lokacin sallama ba wai a wani lokaci ne ake yi ban da wani lokaci ba wa bihi qala al-imam ahmad wannan kuma shine ra'ayin imam ahmad dan hanbali rahimahullahu ta'ala wa fi masail ibn hani ya zo cikin littafin masail na ibn hani nan masail da mala yake nufi masail imam ahmad ibn hanbal akwai masail na imam ahmad ibn hanbal wato littafi ne da aka rawaito riwayoyi da amfushin tambayoyi da aka yi wa imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbali wanda almajiransa suka rawaito to da yake littafin ya zo riwaya riwaya wannan riwayar ishaq ibn ibrahim ibn hani annai saburi shi ake cewa masailun nuhani eh masail ne na imam ahmad amma riwayar ishaq ibn ibrahim annai saburi ibn hani kenan shine ibn hani nan ce masailun nuhani to ana nufin masail na imam ahmad amma riwayar ibn hani al-imam ahmad ibn hanbal wannan shine ra'ayinsa batun kada ya sa a cikin tahiyya kamar yadda zo cikin kitabul masail riwayar ibn hani su'ila an tambayi imam ahmad hal yushiru ar-rajulu bi bi isbi'ahu fi salati shin mutum zai yi nuni da yatsarsa a cikin sallah qala na'am shadidan imam ahmad yace ainu kuwa yace kwarai ainu kuwa amma ma rawahu abu dawud fi sunanihi amma abinda abu dawud ya rawaito a cikin littafin sunan من حديث محمد بن عجلان حديث محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا cewa annabi sallallahu ya kasance yana nuni da yatsarsa idan yana addu'a wala yuharrikuha amma baya kadawa ku ji wannan hadisi cewa an rawaito annabi alaihi salatu wassalam yana nuni da yatsarsa idan yana tahiya wala yuharrikuha amma baya kada ta mala yace kaga wannan hadisi fa qawluhu la yuharrikuha da yazo a cikin cewa la yuharrikuha baya kada ta ziyadatu ghairu mahfuzatin aw sabitati wannan wani ƙari ne wanda ba a san shi wajen mahaddata wani ƙari ne wanda bai tabbata ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam yana nuna yatsa a cikin tayya yana addu'a amma cewa baya kadawa a'a ba haka aka sani ba wannan ya zo da wani bakon zance ba haka aka sani ba wannan bai tabbata wa muhammad ibn ajlan mutakallamun fihi shi kuma rawi muhammad ibn ajlan mutakallamun fihi malamin hadisi ma sun yi maganganu a kansa na rashin karban hadisinsa an yi maganganu a kan rauninsa da rashin karban hadisinsa kuma sai gashi ya zo yana cewa nasma baya kada yatsa wa rawahu fiqat an amir ibn abdullah kuma marawaita amintattu waɗanda ba ba irin al ajlan ba sun rawaito hadisin daga amir ibn abdullah shi ma kuma muhammad ibn ajlan daga amir din ya rawaito to wasu wanda ba shi ba waɗanda suka bi shi aminci suka fi shi aminci a riwayar hadisi sun rawaito daga amir ibn abdullah duna tilka ziyada kuma su wasu zo da wannan ƙarin na cewa baya faɗa ya ba ولو فرضنا أن رواية ابن عدلان صحيحة كي الدراما مجي أبن ده ابن عدلان إن يرويته يا إن كنت فإنها نافية وأي شيء يظننا سوى باء وحديث وائل بن حجر مثبت شوف ما حديث وائل لما قرأت أبايا شوف وين تبتت أنا كذا القاعدة إلمن حديثي كما إلمن رواية al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi mai tabbatarwa ana gabatar da shi ana karban nasa a gabatar da shi akan mai korewa wannan ya ce annabi sallama yana kadawa wannan ya ce annabi baya kadawa to wanda ya ce yana kadawa to zancen za a karba a ajiye wanda ya ce baya kadawa saboda wanda ya ce yana kadawa ai gani wanda ya ce baya kaɗawa mai wa shi ma gani yayi to kaga wanda ya ce baya kaɗawa in muka biye shi muka ce ba za mu karɓi na mai kaɗawa ba to kenan farko ba ai ai zai yi wa alƙalma ko na mai kaɗawa wannan wanda ya gani idan sai gane masa ran da bai kaɗa kan ba idan sai gane masa to in muka ɗauki nasa muka ajiye na wancan sai zama kenan sai mu ce sai mu ce babu kaɗawa a ƙa'idar karɓar riwaya idan aka samu sabani tsakanin mai tabbatarwa da kuma wanda yake korewa to ana gabatar da mai tabbatarwa saboda shi wanda yake korewa ta iya yiwuwa sau ɗayan nan da ya gani shi a ganinsa ne bai faruwa kuma ba dalilin zai sa dalilin ganinsa a suke shari'a ai abin da ba dole ba za a iya fashi ba abin da ba wajibi ba ya kwashi za ka sami kai ka ga fashin ne tun da fashin ka gani to shi kenan ba za a biye ka ba sai a karɓa a wajen wanda ya ga ana yi sai a haɗa da nata sai a ce to yin mustahabbi ne ba wajibi ba ne saboda kai ka ga lokacin da ba a yi ba shi kenan iya amfani da za a yi naka kenan amma ba za a ɗauki naka fifita shi a kan wanda ya gani ana yi a ce tun da ka ce ba a yi shi kenan ba a yi ba sai dai naka kawai ya gwada cewa ashe ana iya fashi ashe ba wajibi ba shi kenan wannan in ma hadisin Muhammad bin Ajlan ya inganta balle ma malamin hadisi ya shahara a wajensu cewa Muhammad bin Ajlan ba a karban hadisi kuma waɗanda suka fi shi inganci da ƙwari sun zamanto hadisi daga shi Amr Abdullahi amma kuma sun tabbatar da cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana karawa to kun ga daga mutum ɗaya a rawaito sabani ai da wahala in an samu wanda aka samu sabanin a wajen shi mai rauni ya tafi ranka wannan shine ba Allahu a'lam sai kuskure na uku al-ityanu bil fa'idati qabla salam wani kuskure shi kuma nazowa da raka'ar da ta kufce kafin sallama kafin sallamar liman zuwa da raka'ar da ta kufce kafin sallamar liman kaga wannan gidadawa ne masu domin kungula littafin namu wani lokaci malam yakan zo da wani kuskuren na sha gaya muku wani kuskuren in malam ya zo da shi a hakika ba kuskure ba ne tun da fahimta ce ta malamai sun gina akan fahimta ce da ilimin da ke wajen su amma wani abun tabbas kuskure ne domin aiki ne na gidadawa aiki ne na gaba garin mutane waɗanda babu ilimi tare da su to shi yasa shi ma malam a cikin littafin kuma kuma ta ba a farkon littafin yayi bayani cewa wani lokaci idan kuskure ne da aka yi ittifaki cewa kuskure cewa kawai jahilai da suka kirkira babu tsakani tsakanin malamai to wannan kuskure ne gangariyar kuskure idan kuma kuskure ne wanda ake da saɓani malam zai yi ishara ya ce kuskuren da aka yi saɓani a kansa duk da cewa malam bai dore akan hakan din ba wani wuri yakan yi wuri baya saboda kurakurai da yawa da malam yake ambata da ya kamata ya ce akhfa'un fi hakila kurakurai da aka yi saɓani a kansu to amma muna ta karanta su malam bai ce haka ba amma da irin wannan kuskuren da za mu karanta kuskure ne wanda kuskure ne da jahilai suka doki ba malamai ne suka doki ba al-ittiyanu bil fa'itati qabla salam zuwa da kuttacciyar raka'a kafin sallamar lima kamar yaya malam yace mushahidu ba'd al-musalli muna ganin wasu masallatan mimman sabaqahum al-imamu bi raka'a daga cikin irin waɗanda liman ya kuce musu da raka'a ɗaya yaqumuna inda julusul imami litashahhud suna miƙewa lokacin da liman ya zauna zai yi tahiyya bil itiyani bi tilka raka'a yace za su zo da wannan raka'a liman yana zaman tahiyya sun su miƙe kafin ya gama tahiyya sun kawo ta saboda a gama da su kaga wannan ai ba malami ne ba yawwa wannan ai kawai gidadawan mutane ne suka zo da wannan suke yin kayan su ثم يسلمون مع الإمام in sun yi hankali sun kawo raka'a su sai su buga sallama tare da liman liman din ma sun yi sa ai wani limamin ba zai fitar da raka'a ka kuskura ka miƙe kace za ka yi raka'a wani limamin na ai kana sujada za ka ji ya raka sallama ka san yadda za ka yi kai ka ka da samunan ka gyara dama ka riga ta bata wa hadal fi'lu irin wannan aika aika ba na ce aiki ba yaf'aluhu adadun ghairu qalilin min awami yace adadi wanda ba dan kadan ba suna aikatawa daga cikin gama garin mutane suna aikata wannan kusura wa minan nasi man ya'ti amma a wurin mu ana irin wannan gaskiya muka alhamdulillah gaskiya ba yi tsammanin in ka ga mai yin wannan sai dai yaro yaro karami wanda bai fara fahimtar ya ake bin jam'i ba zai iya tunanin sa ya bashi ya amma babban mutum kaga an zauna zaman tafiya ya miƙe zai yi wurin ka kafin liman ya yi sallama don a yi sallama tare ha zai yi wa duk gida da su da ma yake su a wurin suna ganin da yawa suna aikatawa ke sa wani lokacin ku rika fahimta cewa jahilci a cikin larabawa ya fi nan ba za ka gane ana addinin musulunci a kasashen mu ba sai ka je cikin larabawa shi balarabe idan ka san mai ilimin ka kamar sahabi Allah ya ba su basira da baiwa da ilimi da hikima amma in ka san jahilinsa a garin ku babu shi ragayen ka baki ai ba larabe din yayi jahilci ba bakin fatar da yake jin shauka da haka su suna da jahilci idan jahilci ya same su bakin jahilci ko saboda yawan mu'amala da kuma ne ban sani ba a wa minan nas daga cikin mutane man ya ati fa yadkhulu fi salat akwai wanda yake zuwa ya shiga cikin sallah thumma ya'ti bil fa'ita sannan sai ya kokarin zuwa da abin da ya kuke maka wa yu'milu ma'al imami ya ƙara sallah tare da liman akwai wanda zai shiga sallah kaga wannan wani salo ne fa daban in ya shiga sallar sai ya sauri ya yi abin da ya rasa in ya shiga sallar da zai sai ya iso liman a yadda idan ya iso liman ɗin shi kenan sai ya jona sai a ci gaba da shi wala dalila ala dalika kulli babu dalili akan ko wancan ko wannan da wanda za a zauna da mutum iya ya tashi ya ce zai zai zai ci kato sannan a yi sallama da shi da wanda zai shiga ya sauri da ya abin da bai samu bai so liman a cikin sallar duka babu dalili akan wannan jahilci bal huwa mukhalifun li qawlihi sallallahu alaihi wasallama wannan ya ma saba wa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi kadai an sanya liman ne dan ai koyi da shi kaga duk wanda liman zai zauna da mantiya bai sallame shi ba ya miƙe to bai bi liman ba ya zama dan tawaye ya zama dan tawaye duk wanda zai shiga sallah tare da liman ya yi wasu ayyuka wai dan ya iso liman misalin wanda ya iso liman ya dago daga ruku ya tafi sujada sai kabar harama sai ruku sai dago daga ruku sai iso shi sun suna sabawa har suka yi daidai kabar dan tawaye dan tawaye ya saba fadin annabi alaihi salatu wassalam innama ju'ila al-imamu liyusamma bihi an sanya liman ne kaɗai don a koyi da shi a cikin hadisin yake wala tahtalifu alai kar ku saba mun karanta da riga liman saba mu jinkiri suku suku bata lokaci saba wa liman ne yi tare da shi saba mu asalin bin liman shine ne ka jira ya aikata yana aikatawa ka aikata shikenan wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama hakan nan ya saba fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa salli ma adrakta waqdi ma fataka ka sallata abin da ka riska ka kuma biya abin da ya kuce maka shikenan idan ɗayan ku zai taho sallah in ji annabi alaihi salatu wassalam to ya taho a cikin natsuwa da kwanciyar hankali in za ku taho sallah to ku taho a cikin natsuwa da kwanciyar hankali kar don kana jin lasifika an yi ruku ka ruga a guje ko kana ji an kusan gama tura kai ta haki kana gudu kana rige-rige ana ture kure saboda ka ji an kusan gama tura ko an kama gwiwa ko an yi kafin ka tafi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali annabi alaihi salatu wasallam ce abin da kuka samu ku sallata fa ma adraktum fa sallu abin da kuka samu an dago daga ku kai kabbara kai ma ka bi su yadda su suna sujjada kai kabbara ka je sujjada suna tahiyya kai kabbara kai zaman tahiyya suna zaman tsakanin sujjada guda biyu kai kabbara kai ma ka zauna an kuma ka koma ita wa ma fatakum faqadu abin da ya kubce ku kurama ma'ana ku cika akai zo a wata riwaya wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubce muku ku cika shine malamai suka ta bayani akan bambancin faqadu da kuma fa atimmu amma dai zance mai inganci shine fassara shi da cikawa shi ne ya fi dacewa a kan fassara shi da rama domin kalmar faƙazu ana iya fassara ta da cikawa amma kalmar atimmu ba iya fassara ta da rama don haka da atimmu da faƙazu za su iya ba da ma'ana ɗaya amma ba za ka haɗa atimmu da faƙazu ƙarƙashin ma'anar rama amma za ka iya da ƙarƙashin ma'anar cikawa an gane da haka cikawa ake yi ba ramawa asfa'uhum inda salami wa ba'dahu sai kurakuran da ake tafkawa a lokacin sallama da kuma wanda ake yi bayan an yi sallama kuskure na farko taqalibul aidi inda salam taqalibul aidi inda salam wato juya ko lankwasa hannu hannaye yayin sallam daga cikin kurakuran sallama lankwasa hannu tankwar hannu yayin sallama ko juya hannu هذا الفعل لا يسلم منه إلا من رحم ربي mala yace wannan aiki na kuskure ba wanda yake kubce masa sai wadda Allah madaukakin sarki ubangiji na ya ji kansa wa sama nafsahu bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsare kansa da riko da sunnar annabi alaihi salatu wasallam amma in dai mutum ba sunna ya rike yake yi ba to sai ya samu kansa a wannan sha'ani ko ba ka ba ka ganin mutane zan sallama suna kada hannu da hannayen guda biyu ga an kada zaka an maka a kan ko wani maka ga ya kada hannun dama ya kalli dama hannun hagu ya kalli hagu ya juyo haka ya buga kowa da irin style din da yake in dai ba sunna kake wanda yake sunna shine kadai hannunsa yake ajiye akan cinyarsa ya asa take nuni har yayi sallama ba abin da yake yi bayan ya sallame shi kenan ya gama ba abin da ake da hannaye ba a ware su buga a kan cinya ba a amma sai wanda ya sunna wanda ya sunna ba zai ga ana yi ni ga ana yi kun shi ma zai rufe kisa in ka je masallacin da ba na sunna ba za in ka kalli hannun kowa sai ka gane kisa malam yake wannan kuskura sai wanda ubangiji na ji kansa wanda ya yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kai za ga baya amma da wuya wa nahan nabi sallallahu an taqlibil aidi inda salam kuma annabi sallallahu ya hana ya hana kada hannu yayin sallama fa an jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu hadisi ya zo daga sahabi jabir ibn samura radiyallahu anhu قال يتي كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنتي إذا مكي صلى tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulna ulna sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sallama kenan ko dama da hagu wa ashara bi yadihi ila al-janibaini sai kuma wajen sallamar sai yake nuni da hannayensa zuwa gefe biyu assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin da aka juya fuska dama assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin da aka juya fuska shi sahabu da kisa haka ce ka san wani lokacin haka shi dan zai zo da haka zai zo kawai ya gwada maka wani abu sai ka rika yi a sallah kawai haka za ka haka za ka za a gana a cikin sallah yace haka suke yi a sallah idan mun yi sallama muna sallah tare da mutum mun yi sallama in mun zo juya dama sai mu juya har da hannu in mun zo juya hagu sai mu juya har da hannu sai manzo Allah sallama yace mali arakum tarfa'una aydikum yace a ya kamar ina ganin ku kuna daddaga hannayenku ya ina ganin ku kuna daga hannaye ka annaha aznabu khayli khayli shuksi kamar jelar dawaki masu damfare kafa khaylu shums khaylu shums suka ce shums ba shams ba khaylu shums suka ce su ne dawaki waɗanda suke kada jela suke daga kafa kafa musu ba sa ba sa tabbata su ake cewa khaylu shums ya nake ganin ku kuna kada hannayenku kamar dawaki masu kada jela ai zai mustaqirra dawaki waɗanda ba sa ba sa tsayuwa da nutsuwa ba sa tsayuwa waje ɗaya innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidihi yace kadai fa ya ishi ɗayan ku ya ɗora hannunsa akan cinyarsa ثم يسلم على أخيه sannan yayi wa dan uwansa sallama man an yaminihi wa shimalihi wanda ke damarsa da wanda ke hagunsa cike nan ba a sa ku daga hannu ba ba a sa ku kaɗa hannu ba ba a sa ku mara cinya ba samu amma kana nan kana tafiya kana gama tafiya kuma ga mutum ya yanka ya daga hannaye alamar ya gama kenan assalamu alaikum daga hannaye ce annabi sallama yake wa ya sa ku ya ishi mutum ya ɗora hannayensa akan cinyoyinsa ya yi sallama wa ɗan uwansa da ke dama da shi ya yi sallama wa ɗan uwansa da ke hagu da shi daga nan an gama sallah hannunka ya za ka yi ka sani ita dai sallah bacce da daga hannu da saukewa bacce da karkata hannu domin sallama yanzu hannunka yana haka ka gama tafiya ka gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba ka gama ba yanzu ya rage a haka za ka bar su a'a haka za ka ɗauko waya a'a zama za ka gyara da wanka ba wanda yake ka buga ko ka kada ko kai kaza ka gama shi kenan ka gama inda an ka duka ne me za ka tashi amma ba buga ba kada ba saboda idan za ka yi wani abu da hannun sanadin gama sallah to za a gani a ɗauka cewa haka ake in dai ka zo gamawa sai kai wani abu da hannun to wanda ya ganka ko ƴaƴanka a gida ko matarka da wata islamiyya ba za ka ɗauka haka ake daga nan ka so sai su ɗauka yana daga aikin sallama ko ba da ba da aikin sallah ba abin da ake da shi ke nan kan sai ma ya dan ka ka tabarin da hakan kana in ba da ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ba da shi ke sai sai ganin kewa ka dai gama an gane ko yawwa wurin ya rufe yanzu na sai kuskure na biyu ƙaunuhun inda taslimi da suke cewa masu cewa a wajen sallama Allahumma adkhilna aljannata wa as'aluka an-najata minan nari kaga wannan ma a cikin larabawa ne mu ina aka ga larabcin ma balle har ake kiri wani abu wanda ya zo din ma a haddace wani sukan ce a wajen sallama Allahumma adkhilna aljannata a sallama farko wai in yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce Allahumma adkhilna aljannata sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce wa as'aluka an-najata minan nar eh وهي من الأخطاء المنتشرة عند الكثير من المصلين wannan yana daga cikin kurakurai da suka yaku a wajen da yawa daga cikin masu sallah na ce larabawa ba amma muka a wajen mu na ba da ikon kara na larabci qala shaykh ali mahfuz mala ali mahfuz a cikin littafin al-ibda yace wa min al-bid'i makruha yana daga cikin bid'o'i abin kyama qaulul musalli akibat taslimati ula fadin mai sallah bayan sallama ta farko Allahumma adkhilna al-jannata ya Allah ka shigar da mu aljanna wa akibat saniya bayan sallama ta biyu kuma as'aluka an-najata minan nari ina neman wato tserarwarka ina neman fitarwarka daga wuta qala ba'dul a'imma wasu cikin malamai yace fa inna hadha lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan zance da larabawa suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba wala ahadun min al-ulama kuma ba wani cikin malamai da ya aikata wa huwa ihdahu du'a'in fi salati wannan kirkirar wata addu'a ce a cikin sallah fi gairi mahallihi ba a gurin da ya dace ba yafsilu bi ahadihima baina taslimataini wanda yake rabewa da addu'a daya tsakanin sallama biyu wa yasilu bil akhar at-taslimata thaniya sai kuma ya sadar da ɗaya addu'ar da sallama ta biyu wa laysa li ahadin faslu sifati al-mashru'a bi mithli hadha ba kuma wanda yake da lafisi ne ya raba siffar sallah da ta zo a shari'a da irin wa'annan abubuwa ba da yake da wannan lasisi ta haka wannan bai inganta ba ta'ammudul musafaha ba'da salami kuskure na uku gangancin musafaha bayan sallama me ake nufi da gangancin musafaha bayan sallama shine wato banda wanda da aka yi sallaman ne aka da aka yi sallaman ne aka sai gaishe kwana biyu da aka gaisa to wannan babu ne amma mai yi da gangan shine kun gaisa an yi musafaha an gaisa an idar da sallah kuma ana idarwa kuma assalamu sai aka maimaita kamar bayan kamar idar da sallah ba akwai wata gaisuwa ce sabuwa ta idar da sallah to wannan kuskure ne mala yace wa hadhihi al-aqsa'u waɗannan kurakurai na na gaisuwa bayan sallamar sallah al-mutafashshiya baina awamil musallin wa khawasihim kurakurai ne da suka yaɗu suka yawaita tsakanin gama garin masallata har ma da wasu ma daga cikin na musamman da suna wannan kuskura bi darajati anna aidi ba'd an-nas tamtaddu la iradiyan min ajal musafaha har ya kai ga eh shine li darajati har ma ya kai ga anna aidi ba'd an-nas hannayen aidi ba'dhin nasi hannayen wasu mutanen tamtaddu la iradiyan suna mika hannu ba dan nufi ba min ajal musafa dan yin musafa wato wannan maganar da ta malam tana nufi saboda yadda wannan abun ya yawaita akwai waɗanda ba ma da nufinsu ba suke mika hannun ake musafa da su ransu bai so ba kuma haka akwai waɗanda sun riga da sun naɗa kansu wata sana'a idan an idar da sallah shine gunkan mutane da gaisuwa musamman bayan sallah asuba idan an idar da sallan nan zikiri ake wani anan ya riga ya tafi kenan zai yi minti sha biyar wani zai yi ashirin wani zai yi talatin wani sai rana ta fito wani zikirinsa da yake na lissafi yana lissafi da ya kiyaye lissafinsa ya kiyaye nan ya yi uku nan ya yi uku nan ya yi uku yanzu ya yi goma sha ɗaya yanzu yana yana na kaza ka zo ka miƙo masa hannu ka ce assalamu alaikum ya miƙo maka hannu kun gaisa ka warga za maka lissafi ka ɓata masa lissafinsa ba wurin ka yanzu ba ba wurin sa aka aiko ka ba sallah kai sallah yi za ka wani haka a dole yake mika hannu a gaisa ba dan ya so ba ba da nufi ba saboda ba daɗi mutum ya zo maka assalamu alaikum baka mika masa hannu ba daɗi amma dai masu wannan ɗabi'a su sani cewa suna cutar da yawa daga cikin masu azka azka bayan sallan nan da yawan su alisafa alisafa ake yin su talatin da uku uku da masu uku uku lissafa su ake da masu ɗaɗɗaya mutum yana da samun a natsaye na yin kayan ka wani kuma ta ce alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum duk ya dakula masallaci wannan da ka kawai yake ai idan aka idar da sallah kai askafinka na minti sha biyar ne na minti goma ne na minti biyar ne na minti ashirin ne ka kammala tashi su ɗan ka fice sai ka gama ganawa wani bai gama ba ganawa yadda ka yi naka ka gama ba wanda ya shiga uzurin ka kar ka shiga na wani ba zai na shiga hakkin mutum wannan kuskuren kan lallai a cikinmu akwai shi sosai ke sa ma tsaya an ja hankali a akwai shi a cikin mu sosai ana yin sa musamman bayan sallar asuba da bayan sallar asar an bi mu yasa malam ma zai ambata yace wa hiya min al bid'il muhdatha wannan yana daga cikin addu'a yana cikin bid'o'i da aka kirkira allati ikhtara'a an-nasu fi dinihim wanda mutane suka kirkira a cikin addininsu ولم ترد المصافحة عقب السلام عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن مصافحة بتزوب الشريعة bayan sallama daga sallah daga ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallama ba a samu ba musafaha bayan sallama ba a samu wa qala al-izz ibn abd salam malam al-izz ibn abd salam alayhi rahmatullah yace المصافحة عقب الصبح والعصر مصافحة gaisuwa bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar min albid'i yana daga bid'o'i illa likajimi sai in ga wanda ya zo daga wani wuri nesa yastami'u biman yusafihu qawla salat ya ya haɗu da wanda abinan ya haɗu da ya sami biman yusafihu qabla salat ya haɗu da wanda zai masa musafaha kafin sallah ko ba ba shine abin da malam ibn yake sai in wanda ya zo daga ainihin wato abinan nesa ya zo da ya tadda wanda zai masa musafaha zai gaisa da shi gabanin sallah ba ko za mu da sallah sai amfani da wannan damar suka gaisa to wannan ba dama ba mu haɗu ba kuma ya kamata mu gaisa ba mu gaisa ba sai da kai da sallah sannan muka haɗu shikenan sai mu gaisa lokaci wannan ba matsala ana magana ne akan wanda dama ana tare ba kuma daga nesa yake ba makoci ne sallah ta zo masallaci ne ma sallah ne azhar ma ta dawo da la'asar ma ta dawo da to me ya ma'anar gaisuwa bayan sallah to amma ko wannan ana nufin a bambance gaisuwa bayan sallah ana nufin gaisuwa lokacin da ake azkar amma idan lokacin an kammala azkar kai ka gama ka tashi ni ma na gama na tashi a ba laifi dan mun ko da mun yi musafa a kafin sallah ba laifi dan mun sake ka gama ka tashi na gama na tashi shi ana magana ne akan uzura wa wanda bai gama ba kuskure na hudu aljaru bi tasbihi wal istighfaru jama'i bayyana tasbihin idan da sallah bayan idan da sallah azkar da ake bayyana shi da kuma astaghfirullah astaghfirullah jama'a masallaci su bi ba an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai masallaci ya diba kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kowa yana kai wa hadhihi min al-afdal wannan yana daga cikin kurakurai allati tada'a an-nas waɗanda mutane suka kirkira wa sarat wa intasharat kuma wannan kurakuran suka yi naso wa intasharat suka yaku intisharar zalami inda kudumin laili yaduwa irin ta duhun dare lokacin da dare ya tunkaro ai idan duhu ya fara ko ina yake shiga ba yadda za a ce ya yi lungu duhu ba zai shiga ba ko ya yi nisa duhu ba zai je ba kamar yadda duhun dare yake wadatar ko ina to haka irin waɗannan kurakuran suka game gari falam tatruk masjidan illa wa dakala fihi irin wannan kuskura ba wani masallaci face ya kwana ciki wala rajulan illa wa ta'azza bi nariha ba wani mutum mai sallah face sai ka samu ya cutu da wutar wannan kuskura wal istighfaru jama'atan wa bi sautin wahidin ba'da taslimi istighfari a cikin jama'a da kuma sauti daya bayan sallama wa qawluhum ba'dahu da kuma fadin su يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ثم قراءة آية الكرسي بصوت يسمعه من يسكن بجوار المسجد ذكرت آية الكرسي da sautin da duk wanda yake makota da masallaci ma sai ya ji min al-bid'i wal asfa'i mutalifa yana daga cikin bid'o'i da kuma wato kurakurai kurakurai na sabani wai na ko zuwa mutum su da malam yake ambata istighfari bai daya a masallaci istighfari bai daya a masallaci da sauki guda daya ana idan da sallah kowa mutum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kowa ku faɗa da sauki ɗaya muna yi ba a yi da kuma ya arhamur rahimin arhamna ba mu san shi ba da kuma karanta ayatul kursi dukkan mu da sauti daya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ana wani kashi abin da muka sani mu a wajen mu shine lalle a waɗannan sun idar da sallah ba wai bai daya a masallaci ba zaka ji suna mai suna kuwa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكن suna sai wani ma ba askar din ya iya ba wanda ake yi yake ba wani kuma ka je da shiru ma ya fada ne astaghfirullah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah duk ba aka shi wannan babu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باشي أكتب أو لا kaga da kafin lafar kansa yana ta faɗan abin da ba shi aka ce ai ba ya gane cewa bai san me ake faɗa ba an zai sallah kuma yana ta kururuwa a nan to a kowace nake ji suna yin faɗa to ka ban da maka ya asirce asirin ka a baki a lefa to ana samu a wajen mu ɗaiɗai ku kaji suna bayyana abin da suke yi to ba wannan ba shi ne mala yake magana mala yana magana akan wanda ake yin sa bai ɗaya shi kuma wannan wanda ake yi bai ɗaya na ji shi wata rana a Bauchi a wani masallaci da na je wata anguwa har na tausaya mutanen anguwa na tausaya musu ainihi an yi sallar magriba ana idar da sallar magriba a wannan masallacin gashi an ranga da sauki kamar me a wannan masallacin sauki makota ba sa jin maganar junan su suna magana saboda karfin sikar masallacin kuma gidan da na je din ma tsakanin da masallaci akwai yar tazara amma duk da aka sai ka daga murya an ce jinka maimakon wannan masu wannan masallacin su tausaya wa makota hayaniyar sallah ma da ta isa kiran sallah da ikama da yin sallar addinin musulmai ne kun hakura ayi wannan wannan din ma in yayi tsanani da yawa zai cutar da makota domin mata ba za su zo masallaci ba da ya ba za ta yi sallah karatun ku da take ji ya wanda take yi ƙarfi ya za ta yi sallarta da ya za ta yi alkafin da a asirci ya za ta yi zayya akwai uzurar akwai tsanani surutun ya yi yawa to amma abin ba a tsaya iya haka ba da aka idar da sallah ana idarwa da wani ya ɗauki wannan lasifika ya fara waɗansu abubuwa ya fara waɗansu abubuwa na ce wannan ba suka ce mun can ai sai an yi miji talatin ana wannan ai wannan abin da kaje na yi sai ya yi ɗari wallahi a yi hailala a yi haukala a yi talatin fati a yi wane komai aka ɗauka sai yi ɗari ɗari sai kusan sallar isha a gama ka ce wannan gaskiya da Allah ya sa akwai gwamnati da kamata ya yi a ɗauki mataki a kan amma ba gwamnatin siyasa gwamnati ce a gwamnati wace a take ɗaure kowa gindi saboda kudansa kowa abin da ya ga dama saboda ana bara a wajensa ai ka ba gwamnati ba ce ba Allah ka samu cika da wa sunnatu abin da yake a sunna an ya kula tilkal azkara fi sirri shine ya faɗi waɗannan azkar din a asirce wala yusmi'u illa nafsuhu kar ya tiyar sai kansa kadai wala yubi jarahu kar ya cutar da makocinsa na fa makoci na gurin zama ake nufi ba ma na gida ba makoci na gefanka a masallacin ma kuka cutar da shi shi ma na yin nasa ko mai yiwa ya miƙe zai cika tura ka ta dame shi na zai ji zai ji da shi ko naka wala yunajiku musalliyan kar ya ja in ja da mai sallah wani yana sallarsa kana shiga masa da naka karatun a cikin nasa wa amma qawlun abbas radiyallahu anhu amma abin da aka rawaito cewa abdullahi dan abbas ya faɗa إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرويت عبد الله بن عباس ياتي إن رفع الصوت بالذكر daga murya da zikiri shine yansarifun nasu lokacin da mutane suka sallame daga sallah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan haka ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne ingantacce faqad qala ibn hajar idan wannan batun kaji to bari ka ji abin da malamai suka ce mala ibn hajar yake qala ibn battal ibn battal wa fil yace wa fil utbiyya al utbiyya littafi ne na mazhabar malikiya na abu abdullahi al-usbi wanda ya hada riwayoyi da kuma amsoshi na tambayoyin da aka yi wa Imam Malik suka harhaɗa suka tattara suka yi masa suna al-mustakhraja suna littafi al-mustakhraja kuma kuma akan ce masa al-utbiyya saboda mawallafin sa Abu Abdullahi Abu Abdullahi al-Utbi an Malik anna zalika muhdar Imam Malik yace daga murya bayan kidan da sallah daga murya da zikiri muhdar bid'a وقال النووي الإمام النووي رحمه الله يتي عمل الشافعي هذا الحديث الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله يا أو تفسر وانا حديث أن عبد الله بن عباس على أنهم جهروا به وقتا يسيرا أكن شيوا sun bayyana ne wani lokaci ɗan takaitacce li ajali ta'alimi sifatin zikir don karantar da siffar yadda ake zikiri la annahum dawamu alal jahri bihi ba wai yana nufin sun dawwama suna bayyana cikin bayan sallama ba wal muhtaru zababban zance shine annal imam wal ma'muma da liman da mamu yukhfiyani dhikra za su koyi wannan zikirin na bayan sallama illa in ihtija ila ta'lim sai dai idan an bukaci karantarwa sai su bayyana don karantarwa وإلى ذلك ذهب الشاطبي بالاختصار wannan shine ra'ayin da Imam Shatibi ya tafi a kansa a cikin littafin sa Al-Ittisam li Kitab al-Sunnah qala Sheikh Ali Mahfuz Malam Ali Mahfuz a cikin littafin sa Al-Ibda yace wa min al-bid'i al-makruha yana daga cikin bid'o'i kirkirarru khatmu salati ala al-hay'ati al-ma'rufa mutum ya ƙare sallarsa akan wata siffa da aka da ta shahara aka santa min raf'i sauti bihi na daga sauti da zikirin bayan sallah wa fil masjidi da kuma yi a cikin masallaci wal istima'i lahu da kuma haduwa eh da kuma haduwa don yin wannan zikirin wal muwazabatu alayhi da kuma dorewa kullum da dagewa da dogewa akan yinsa kullum hatta ataqada hatta ataqada al'ammatu har ma wato marasa ilimi suka fahimci annahu min tamamis salati yin hakan yana daga cikin cikaton sallah wa annahu sunnatu kuma har suke fahimtar cewa yin hakan sunna ce la budda minha dole ma sai an yi ma annahu mustahabbun infiradan tare da cewa gaba ɗaya ma kwata kwata yin zikirin ma mustahabbi ne infiradan nan ma kowa yayi nasa sirran kuma a sirci fa hadhihi al-ayatu fa hadhihi al-hay'atu muhdatha wannan siffar da aka kirkira ta kururuwa lam tuhad abu sallama ba a saba da ita ba ba a samu bara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an sahaba hakan nan ba a saba da ita ba daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akhta'uhum inda salami wa ba'da kurakuran da ake yi lokacin sallama da bayan an yi sallama kuskure na farko taqalibul aidi inda salam Na'am? Na koma baya da ku? Yawwa, kuskure na biyar, addu'a ba da salamin ba yin addu'a bayan sallama, yin addu'a bayan sallama nan take, mu ba bayan sallama, ana yin sallama nan take, minti ɗaya yawa. Salatin annabu wannan yana daga cikin kurakurai yadhhabu ba'dhu musallin ila tarki sunna mala yake wasu daga cikin masu sallah suna da suna tafiya zuwa ga barin sunna wa hiya du'a inda sujudi wannan sunnar kuma da suka batta ita ce addu'a yayin sujjada wa yaqaluna al-bid'a sai kuma suke aikata bid'a sun bar sunna ita ce addu'a yayin sujjada sai suke aikata bid'a kuma wa hiya du'a ba'da salami mubasharatan ita ce yin addu'a bayan sallama nan take walam yaqul zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su mutu a gare shi bai aikata haka ba wala sahabatu radiyallahu anhum ajma'in hakan nan sahabba radiyallahu anhum ba su aikata haka ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية مال ابن تيمية يتي ولم ينقل أحد ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو با وني wanda ya rawaito mutum ɗaya ba wanda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi sallah da mutane ya da'u ba'da al-khuruj min as-salati yana yin addu'a bayan an idar da sallah huwa wal mu'minuna jami'an ko da shi da mamu duka ya sa a kawo salati ayi addu'a la fil fajr ko a sallar asuba wala fil asri ko a sallar la'asar wala fi ghairi ma min as-salawati ko a sauran salloli ba a samu yanayi ba bal a kan tabbata anhu abinda ma ya tabbata daga gare shi annahu kana yastaqbilu ashabahu ya kasance yana fuskantar sahabbansa wa yadhkurullaha yana ambaton Allah wa yu'allimuhum dhikrallahi akbar al-khuruj min as-salah yana karantar da su ambaton Allah bayan gidan da sallah wa bihi qala al-qayyim fi zadul ma'ad wannan kuma shine ra'ayin ibn qayyim a cikin zadul ma'ad amma za ka samu wasu masallatai limamin ko juyawa bai yadda yake kallon alƙula ya sallama yana nan a cikin wannan gurin yana kallon alƙibla zai ce salatun nabi salatun nabi goma goma haka har ya addu'a ya gama yana kallon alƙibla to kaga sabanin sun abu da biyu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya idar da sallah yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yace allahumma anta as-salamu minka as-salamu tabarakta ya dal dalal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه idan yayi wannan sai ya juyo aw sai ba wai ma yake Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram yayi wannan sai ya juyo sai ya fuskanci sahabbansa to amma kaga an ce a kawo addu'a annabi alaihi salatu wasallam baya sannan kuma liman bai juyo ba yana ta kallon gaba annabi sallallahu ba haka yake yi ba wannan kurakurai ne da yana da kyau a gyara su a masallatan yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ta domin sa muke yi Allah ya ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ta'ala ya karfa mana abin da muke yi da wanda muka yi daidai da wanda muka yi kuskure duka saboda kyakkyawan niyya Allah ya karfa mana abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa abin da muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah